الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba shida ga watan jumadal akhir shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rashi na sha biyu za mu tashi da rashi na sha uku a wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na shehin malami Ahmad ibn Muhammad al-Adinawi al-Sunni rahimahullah ta'ala wanda muke cikin babin da yake magana akan zikiran safa da yamma kuma wannan littafi yana magana ne akan rayuwar Annabi alaihi salatu wassalam tsawon taimako a wasansa yadda annabi ya rayu wanda kuma haka muke so mu ba mu rayu a kan shi ne ma da yake cewa nau'un aka mun tsaya hadisi na hamsin da uku za mu tashi hadisi na hamsin da uku daidai shafi na ashirin da shida inda ma da yake nau'un akar wani nau'in daban قال حدثنا قال قال اخبرنا ابو يعلى صاحب المسند قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بعض بن اسد قال حدثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشة عن مولى لام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها شيخ مالني ابن السني يجي مالك ابو يعلى صاحب المسند ya karantar da shi shi ma kuma Abu ya alama da Musa Mujahid bin Musa ya karantar da shi shi ma Mujahid bin Musa malamin sa Bahad bin Asad ya karantar da shi shi ma Bahad bin Asad malamin sa Shu'ba babban malamin hadisi Sheikhul Hadith ya karantar da shi daga Musa bin Abi Aisha an maula li ummi Salama an karbo daga wani maula bararren bawa ne na ummu salama an ummu salama daga ummu salama din radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo tira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kana idza asbaha ya kasance idan ya waye gari kala yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا ya kasance yana faɗan wannan kalmar cewa Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ilman nafi'an ina roƙonka ilimi mai amfani domin akwai ilimin da ba shi da amfani yawa wa rizqan tayyiban da kuma arziki tsarkakakken arziki mai daɗi shine rizqan tayyiban wa amalan da kuma aikin da yake mutakabbalan wanda Allah zai karba za ku gama gabata abin da suke yi kenan na farko mutum yana roƙon Allah ilimi ne amfani ilimi ne amfani shi ne ilimin da Allah zai sanya ma albarka duk rashin yawansa duk rashin yawansa amma kuma zai zanto kana ƙoƙarin aiki ne kana ƙoƙarin aiki ne sannan rizkan ɗayyiban kuma dukiyar da za a amfana kun za akwai masu kuɗi akwai mai dukiya wanda za a ga mu yanzu mun fi yawan masu kuɗi ba masu dukiya ba in kana tambayar su waye masu dukiya irin su Abdulrahman bin Auf su na Usman dukiyoyinsa addini ya amfana da abin da zai baka mamaki shine kamar yadda nake faɗa jiya cewa kaga mutum ya ke tara saba'in da wani abu kuma yana da biliyan ba miliyan ba billions of naira amma kuma za ka ga wato har yanzu bai samu contentment ba ba kana'a bai gamsu ba bai gamsu ba tunda ka san ita duki dan za ka ga da safe watakila in baka yi wasa ba kai yanzu da baka da jarin dubu ɗari ya fi ka sammako ya fi ka sammako shi sa masu hikima suke cewa ai masu neman kuɗi kala kala ne akwai mahandami akwai kuma mai neman ƙari akwai kuma mai nema wanda shi babu nema yake yace misalin su na ma'andami shine wanda handama yake yace kamar yadda yake da biliyan ɗaya biliyan ɗaya kuma wato ko bai shekara saba'in ba idan ya ɗauki naira biliyan ɗayan na cewa aka yi kullum zai kashe miliyan uku ya shekara tamanin da wajen wani abu yana ci biliyan ɗaya miliyan dubu kenan dubu kuma ba shi ne wato ake cewa wannan ba dai ayatu cikin inna anzalnahu lailatul qadr khairun min alf shahr shekara 83 da wata hudu kenan shekara 83 da wata hudu kenan to kuma wannan bidiyon din wanda ya taba ba ku misali akwai wanda ya gaya mu akwai wanda bidiyon ta yanzu yawo take a bai kawai inda bankin ya guba da interest sai ta a cire shi a mai da ita a ajiye ta kawai kawai ya wuce iya interest din yake karba da ajiye ko da ko in take kara ni ka dai ke karba waya ta uwa kudin to kaga wannan kudi ne da shi ko dukiya kudi ne da shi a mai dukiya bane mai dukiya bane saboda me za ka yi da wannan kudin tsakani da Allah me za ka yi shi abin da ake cewa Allah ya baka dukiya to ya kamata ka amfana da ita addinin ka ma ya amfana ɗan uwanka ta amfana al'umma ta amfana to wannan shine dukiya domin Allah ya ce wa atu min malillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku ba wayanka ba ba kuma gado kai ba cewa ga damu ai family mu ba ba talauci ba ruwan Allah to shine wato rizqan tayyiban arziki ne dadi ke wanda za ka ci kaga yanzu wannan da ake kira waqafin sayyidina Usman duk wanda ya taba zuwa Madina har yanzu yana da hawa ban na ban da hawa nawa ne har yanzu wakafin sai na Usman ne Allah kuma har yanzu haraji yana amfana kudin har yanzu ko ba zai yana amfana ba har a tashi kiyama domin guri ne kullun ƙara fada da yake da kudin shi ya kafa wannan wakafin har yanzu na haraji ne kaga wannan dukiya ce amalan mutakabbalan shine abin da zaka yi dan Allah ba ka inda ba da ayyukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan dan Allah kai baka so kowa ya gani to amma mu yanzu mutum zai yi abu zai sa a social media na donated by me ya kuma rubuta kuma ya saka so yake mutane su gode ba za su gode ba amma ba lada wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura ina yawan ba da wannan misalin annabi ibrahim alayhi salam da shi da ɗansa annabi isma'il dan da suka gina ka'aba duk duniya ba kowa sai su su bi ne a gurin suka gina amma da aka gama sai suka daga hannu suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana to amma kai yanzu kai kuma kana ga yawo ɗan social media kai kaza me yasa dan zaka ce mai yosu da da bulu sai ka rubuce ka saka amma bidiyo ka ce ga jina yanzu na taimaka musu da bulu kare me yasa wa kake so ya gode mutane to shi kenan ladan ka na gurin shi sa annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutanen da aka fara allan dungura a wuta mutum uku ne din na farko malami ko ma da cin alqur'ani wanda ya hadda sai zo rana alkiyama ya ga ana ta ware ma da ta sai ya ce ya ubangiji ni ba sai a jaye banda kai me yasa ai kai ne da a ce ka iya kuma an faɗa saboda haka ladan su gaba ɗaya yana tun ba sun gama yaba ba ba to iya ladan kenan na biyu almujahid wanda ya fita jihadi kaga ya ma je ne bi shahada wanda ya mutu a gurin yaki aiki shahada yi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون to amma zai tashi gaba ya cikin in ba su listin ba su nan sale me yasa saboda kai ne don a ce ma gwarzo kuma an fada mutum na uku shine mawadaci wanda Allah ya ba kuɗi ya rika ba wa mutane amma shi ba zai ba da kuɗin zaba sai da jama'a ai da gaske za ka yi ustazu ba wajen cikin ka za ka yi za ka je inda suke ka zo kai gidi ka yi za ka je inda suke in dai ba zo kake ni in je ba ai ba za su gane cewa in ka zo suke surutun nan din kaza saboda haka wannan shine bai kudin da ya zo ya bada dukiyarsa amma dan ayaba a ce mutane su ta faɗa ai wani yana bada mutane yawa ba wa mutane kudi ai ya zo ya rika bada 500 dubu ɗaya ɗaya kenan a iya ladan ka kenan to bai zama rizkan wato a amalan mutakabbalan ba aiki karɓarfe so ake idan kai ka ɓoye Ali Zainu da Abidi ba a gane shi yake ciyar da mutanen unguwarsu a Madina ba sai da ya mutu kuma kun zauna abu idan kana yi wallahi in ka mutu sai Allah ya bayyana duk koyewarka aka ce je gidan mutane da buhun hatsi ko abinci ko garin alkaba sai ya tura gobe ku je a jeje rubuta fi sabilillah kawai ya tafiya cikin dare mutane suka rasa wa yake ke su an yi sai kun gama an fara mutum a unguwar nan ya ji labari zai koma hausawa su ma da an fara surutu zai yi canza an zai gyaɗe-gyaɗe wallahi ba a gane ba sai da aka zo yi mai wankan gawa sai aka ga nan dinsa a tsakiyar su ba sa daukan kaya a ka laraba ba hauke ne da dora kaya a ka eh su tura an zuga kaya a cikin suke mu ba ka tani saboda gaba ɗaya connecting box din gaba ɗaya ka dorawa ka dorawa kaya kawai kai dai ba mu da hankali saboda ko ya kullun tunanin injini ya haɗu da kwakwalwa ba to su zai gaba su ɗaukar buhu biyu 100 kilogram aka biyar ko to kaji 2500 kilogram muna magana 100 an gane da 250 kai saboda haka wannan shine cewa Aliyu Jalil Adilin da aka zo wankan gawa sai aka ga shi da anan to kuma an ji turu cewa yanzu wannan abincin an daina kaiwa shine mai wankan gawa ne ya ga ba wannan sai shine mutane sai da kafadar sa sai mutane su ce wallahi shi yake kai abin don su zan ba dan dago bane jika annabi alaihi salatu wasalam ali ibn al-husayn ibn ali ibn zain al-abidi jika sayyid ali saboda haka bai dan dago bane an sai to amma kaga bayan ya mutu ai Allah ya bayyana gashi ma yanzu muna faɗa to haka ake so ka koyi aiki alkhairi Allah ya bayyana amma ba wai ka rika yadawa da kanka cewa kai ka sa ka yanzu abin da ake sai za ka ajiye kamar ka dau kanka kuma ka gama ka tura cewa ga jama'a gashi nayi iya ladan ka kenan a kiyayi wannan wallahi duk abin da za ka yi shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake mutum bakwai da zasu shiga ino al'ari cikin mutum bakwai nan da yake wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu yaminu cewa da mutumin da ya bada wata sadaka ya koyi ya zanto daman ka ba ta san me hagu ta ciyar ba abinda ake yi shine ba wai ka dauko da biya dama ba ko da hannu hagu ka bayar abinda ake nufi shine karka yada karka yi dan mutane ba wai ka dauka an zaka yi riga kudi duk ne kake yada ko da da hagun ka kirga rashin faɗa shine cewa hagun ka bata sani ba rashin zuwa kai ya yada ni ba ne masa kaza kaga wacce rigar da ta gani an ya bani ayya ya ladan kenan ya ladan kenan saboda haka wannan shine abin da shari'a ba ta so to shi amalan mutakabbalan kai kokari Allah ya karba wani daga cikin magabata ya ce wallahi da zan ji in san cewa Allah ya karba aiki na guda ɗaya da na kowa nuna haka ce ne dalili yake saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kaɗai yana karba ne daga masu tsoron da yake to idan ya karba zan sa rai na faɗo cikin nau'un akhar wani nau'in daban qala hadathani ubaydullah ibn kabid ibn abdullah an yazid ibn sinan qala hadathana amr ibn al-husayn qala hadathana ibrahim ibn abd al-malik an qatada an sa'id ibn abi al-hasan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن السني يجي مالمن سا عبيد الله بن كبير بن عبد الملك ya karanta da shi kuma malamin sa Yazid bin Sinan ya karanta da shi kuma malamin sa Amr bin Husayn ya karanta da shi ma malamin sa Ibrahim bin Abdul Malik ya karanta da shi daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi makawun amma bai wanda Allah ya mare shi tun da yake duk malaman da ya zo na a gaban su bai taba cewa malami ne mai ta makalwa ba duk abin da aka faɗa yadda ka sauro koda duk abin da aka faɗa ya rike kuma mafi yawanci da ma za ku ga makafi suna da wannan baiwa suna da ita saboda su ba tarkatan kallon abubuwa sai Allah ya tsare musu kwakwalwarsu duk abin da aka faɗa ka tada bai taɓa karɓan maimaiti ya ce a maimaita malam maimaita bai kuma kakan duk ɗalibin ilimi ya san waye ka tada domin da wahala ka motsa a karatu baka ji shi ba to shi ne daga gare shi an sa'id bin abdul hasan daga sa'id ibn abdul hasan an ibn abbas daga Abdullahi da Abbas Allah ya tsara musu yadda kali ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi ya ce man kala idza asbaha duk wanda ya faɗi wannan addu'ar idan ya waye gari Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله عز وجل أن يتم عليه نعمته cewa duk wanda ya faɗi wannan da safe Allahumma ya ubangiji inni asbahtu minka ni na waye gari a gare ka ya Allah shi ne a mace cikin ni'ima ni'ima kake ciki domin Allah ya yi wa in ta'udu ni'matan lahi la tuhsuha inda za ku lissafo ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kirga su ba in kana so ka gane wannan ka rika zuwa asibiti da safe na kowanne bangare kawai in kana so ka gane cewa lalle cikin ni'ima kake ka ji asibiti ba za ka yi wa Allah korafin cewa ka tashi ba ka da kokobo ba wallahi ba za ka yi ba domin akwai wanda suna nan yanzu a kwanci so suke a kwace kudin ba a ba shi lafiya akwai wanda ya gama yawo an je Egypt an je India an je guri daban-daban ya dawo yanzu an kwantar da shi kawai idan da ganka ka to wuce awa ka yake amma kai kuma korafi kake wa Allah akwai wanda shi kawai wani abu aka taba a gaba ka je bangaren yan kunne ya amini kan sai ka ga wai yanzu ga ka zo gaba ɗaya Allah ya ma baiwa kana ji wani baya ji wani kuma haka haka yake kwata kwata baya ji ka je bangaren ido wane mutum wanda shi annabi cewa ya ido shine rayuwar ka ba gaba ɗaya idan Allah ya karɓi wannan kai hakuri aljanna za a baka saboda ido mutum ne shine mutum ka je ka gani idan kamar nan koma da na bangaren kaji ka je ka ga wani kafar da aka ta yi wata takwas a haka yake a kwance ga ƴan kuna kowane bangare idan ka je za a gane kai dan baiwa ne lallai a karkashin baiwa Allah kake ka je bangaren yan dialysis masu bayin jayin kawai bayin jayin ma kai ka je ka gani ka je bangaren zuciya duk inda ka je wallahi zai cikin ya mutu za ka gane cewa to kai nawa ka bawa Allah ba abin da ka bai to saboda haka wayannan ni'imomi bayan Allah ya kamata mu rika tunawa lafiya kisa komanda muna yi da jiji nake cewa ya gode wa Allah komanda yace mun shekarar 70 ko da dai ne yace ba wani abu da yake da mu yace kuɗi ne kawai baka da shi komanda kuma baka yace wallahi ba abin da yake da mu ko wanda irin ciwo babu yace to kaga wannan baiwa nace nace masa da yawa a cikin matasa yanzu akwai wanda ka sa riga mai kyau kwata ku ma aure sai ka saka eh dariya baiwa ce wallahi bai wace no ya bawa Allah ba ko ko bai wace to kai ma ka rika kallon wannan ko dai da Allah ya ga dama ya da yanzu a kunta kake to wannan ne ba irin wayannan abubuwan ya kamata mu rika tunowa wato wa ajiyatin da lafiya na waye gari a gare ka ya Allah cikin ni'ima wa ajiyatin da lafiya wa tikiri da kuma rufin asiri domin kwabar da kai wallahi law alimu qabiha sarirati la assalamu alayya man yalqani wa la a'radu anni wa man suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bi hawani lakin takanka ma'aibi wa masalihi wa afawta an saqati wa addu biyani haka malaka hada ne bana yace na rantsi da Allah law alimu qabiha sarirati da mutane sun san munin abin da yake cikin zuciya da wanda na koyi na tabawa Allah da duk ma jinin sallama sun dena amma ga shi ya fito ana girmama shi kuma Allah ya rufa ba asiri domin haka annabi ya faɗa yake ranar alkiyama kai da Allah za ba ta jinta zai ce da kai wani ka amsa ka san kai mun laifi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ubangiji na yace san da kai wa na gaya wa waye ya sani yace babu su kaje yanzu ma na rufa ma asiri na yace ba shine Allahumma sunna bi takrikal jami'i Allah ka rufa mana asiri da rufin asirin ka kyakkyawa da tunan jiriri ake kowa to da kowa ya daina ganin kowa da mutum ina ga ba duk sallar ka a gaban sau kowa ya daina ganin kowa da mutum to amma da rufin asirin nasa da yake to sai ga mutane suna rufin asirin sa to shine cikin rufin asiri shi za baya kan kai mafito na fito abinda matasa suke yi kai laifin kuma ka rubuta a profile ɗinka ko ka gaya wa abokan ka wannan raina Allah ne raina Allah ne domin bai yin laifi da kuya to ya yi laifi kuma zai dina zai dina haka wani daga cikin magabata ya ga wani farawo da suka shiga barayi da suka shiga majira yana sallah da daddare sun shigo kawai an daba abinci yana ta kanshi kawai yaran na ta aka ɗebo ana ci da ya jatta sallar kuma ka san barayi irin da ga ba tsoro suna kallon sa aka yi operation kuma aka zauna ta abu da ya jatta suna kallon da yana sallah ko ga yana zaune sai ya jiyo shi wannan malamin da ya je kalle ya ce kai ba za ka ci abincin da yake azumi nake yi ya azumi nake yi yake azumi kuma yake yi ka san duk wannan sai da muke muna so Allah ba daukakin sarki ya gani ya yafe mana ba yace ai wannan abin da nake na san ba kyau shi za da na biyo dare saboda haka sai yace shikenan bayan wannan lokacin wani lokaci kawai sai suka haɗu a Ka'aba sai ganci yana da wazi sai ya taba shi kai ba kai ne lokaci kaza da kaza da kaza da yace ni ne yace ba na ce ma zan tuba ba kuma ba na gaya ma cewa abin yana damuna ba yace ni ne yanzu na daina to akwai fuzail bin iyas fuzail bin iyas ai ai kaga da ake kiransa tattabaran masallaci asali barawo shi zai ba sata ba sai ya aiko da takarda cewa gobe zan zo bayan sanda ba ko ɗan waye ka je ka ga yawa eh saboda haka haka sannan inda ya kware wallahi ayayin aikin hajji yake tarewa ya mutu kwari ayayi amma da Allah madaukakin sarki yayi so ya shirye shi wata rana ya haura gidan wani sai ji mai gidan yana karatun sallar dare ya karanta alam ya anil ladina amanu an tahya qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq yana jin wannan ayar sai kawai fage da kuka cewa Allah yana cewa alam ya anil ladina amanu an tahya qulubuhum li dhikrillahi shin lokaci bai bane ga waɗanda suka yi imani zukatan su zanto suna rawa idan ambata Allah da abin da Allah ya zo kan na gaskiya wala takunu kan ladina menene aya bala da kunu kan ladina qasad qulubuhum ko kamar haka cewa wato kada ku kasance kamar waɗanda zukatan su suka kekace bala ta wala da kunu kan ladina nasullaha fa qasad qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun kada ku kasance kamar waɗanda suka kyara Allah madaukakin sarki zukatan su suka kekace yana jin wannan kawai je akwai da tata gaba daya da Buzaid bin Iyad ya dawo dai ne zamto saboda bin Allah haramatul masjid ake kiransa tattabaran masallaci tattabaran masallaci ba wani littafi na bayin Allah da ake bayani yanzu a rubutu babu wani littafi da zaka zo ka karanto ka shigo layin tabi'ai da tabi'ai tabi'ai ba sunan da babu in dai bayani za a yi da bayan Allah da suka bi Allah sai ka sa sunansa to abin da Allah yake so kenan amma mujahara Allah baya son mujahara to wannan shine to kawai shine fikirin Allah ya ruba ma asiri fa atmimu alayya ni'mataka Allah ka cika mun ni'imarka wa ajiyataka da lafiyar da kake ba wa mutane wa zikraka da rubun asirin da kake yi cikin duniya ya Allah a duniya wal akhirati da kuma lahira salata maratin hadda uku yace idan asbaha idan ya wayi gari zai fada wa idan amsa idan ya kai yamma ba kuma zai fada yace duk wanda ya faɗi wannan sa uku kana haqqan ala Allah azza wa jalla ya zama tabbas kaga Allah ba ya madudi gaba Allah ya dora wa kansa cewa tabbas da ba la yuflihu al-mi'ad tabbas an yutimma alayhi ni'matahu Allah zai cika wa bawa wannan ni'imar ta nau'un akhar wani nau'in daban قال حدثني جعفر بن احمد بن عبد السلام قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد بن مالك عن سعيد بن بشير البخاري عن محمد بن عبد الرحمن بن البيدماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن الزبري yace malamin sa Ja'far bin Ahmad bin Abdul Salam ya karanta da shi kuma malamin sa Rabi'u bin Sulaiman ya karanta da shi shi kuma malamin sa Abdullahi bin Wahab ya karanta da shi kuma malamin sa Laythu Abdullahi bin Wahab ne Imam Malik shi kuma malamin sa Layth bin Sa'ad ya karanta da kun ga Abdullahi bin Wahab ai dalibin Imam Malik ne to kuma dalibin Layth ne da na ga muku zamani shi suke shi yana Madina shi yana Misra shi yake nuna ba ya je madina daukan karatu kuma ya tafi misra daukan karatu saboda haka su yawo ake jin da aka ji malami sai an dace kuma dai su jini sa'adin nan shine wanda na bada misalin tafiya attajiri ne mai dukiya ne dukiyarsa ga karatu ga dukiya domin idan ya tashi da ya ga abin imam malik kudi kaga fa malami ne dan uwansa amma ba haddada yake ba ko wucin ciki ba idan shekara dai zai tattara kayan abinci na shekara guda da kudi ne yawa ya ce akai imam malik ya ce a ci gaba da karantar da mutane hadisi annabi haka ya rike imam malik duk shekara jirgi guda jirage ake ya za a tafi idan ko za a aikin haji sai a kai jirgi uku yake ya loda mutane kuma a loda abinci a jirgin ruwa wanda za a je ga wanda za a raba jama'a ga wanda za a yi kujiri da shi na jama'a haka yake to shine laysa bin sa'ad allaysa ibn laysa wa ne ne to sai yace an sa'id bin basirin al-bukhari shi kuma malamin sa sa'id bin bakir al-bukhari ya karanta da shi kuma dan da sai imam al-bukhari dan bukhara shi kuma malamin sa muhammad bin abdurrahman bin bailamani ya karanta da shi daga mahaifin sa shine abdurrahman bin bailamani din mahaifin mahaifin muhammad an bin abbas daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi kira da yanzu Allah tabbata a gare shi yake man kala hina yusbihu duk wanda ya fada lokacin da ya wayi gari fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun al ayat yace ma fata hu fi yawmi zalik cewa man kana hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya faɗa lokacin da ya wayi gari yace ne fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna lokacin da kuka kai yammaci idan yamma dai sarki ya tabbata ga Allah wa hina tusbihun da saba ma ya faɗi wannan cewa sarki ya tabbata ga Allah walau alhamdu bis samawati wal ardi sannan godiya ta tabbata ga Allah a cikin sammai wal ardi da kasai wa aziyan da yammaci wa hina tuzhirun da lokacin da kuka kai azhar ko wa hina tuzhirun al ayat an gane ko wato da lokacin da kuke bayyana ayoyi domin mun faɗa wa fi kulli shay'in lahu ayatin tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai aya alama da take nuna cewa akwai Allah shi wani abu da daga wani ya za a social media ko jiya ne yake matsala ATM yan komai yan ba Allah sai ta koyi da robot din nan skeleton na robot sai aka ta wannan created by Honda sai kuma aka sako dan adam shi kuma shi ma da nasa shi kuma sai aka sa created by nature wannan rage hankali kaga kai da cewa wannan kamfanin wanda wani ne wanda shi ya kirkiri wannan amma wannan ba wanda ya yi ai ba hankali a nan ai ba hankali a wannan kai da wanda ne kamfanin Honda tunda Honda sunan wani ne Honda ne yayi amma wannan kuma ba wanda yayi dan adam shi wancan da ba ma baya jarraba kansa baya komai baya da kannin baki amma kai da Honda ne yayi amma mutum kuma kai da Allah ne yake ba wasu kuma kaji a al'ayati ne ayoyin da aka biya wasu kaji a ba ayoyi bane tunda ba aya aka ja ba an gane bayani yake akan alamomin da suke nuna akwai mutum akwai Allah a jiraka ma ba ta hufi yau bihi zali to ya riski wato abin da biye guje masa a wannan yinin nasa ka san an ce kana da gabbai da yuku da cikin a cikin ka ko wace gaba kuma ko wace gaba kuma ana so ka ba da ka fitar da sadaka a ranar shine annabi ya baka formula yake duk wanda ya sallar walaha aini to ya ba da haƙoƙin gaban jikinsa a ranar saka abi duk gaban jikinka guda ɗari uku da sittin ɗin nan ka sauke wannan gaba a wannan haƙƙin to in baka yi wannan wani habba ba to idan kai wannan to wannan sauran haƙoƙin da baka bayar ba to ka biya su amma dai saboda ba hadisin wala'an shi ingantacce ne ba kura a kansa kaga kana so ka rika ba da haƙƙin gabanka kullum kai da rana ka daga din nan kai sallah raka'a biyu karfe tara wani za ga ya je ofis wani kuma kafin ya fita ofis ya wanka kafin ya fita ba san da tsofaffi ba ce wallahi ba ta tsofaffi ba eh sai masu waye kuma kai ma yanzu da aure ta koka a gaba ko ka sako shi a gaba in dai kawai da hankali da wannan zaka gane kwarai kuwa ai kai ka tsallake ba ba zai ka kyale su ji magana yawa ai ka tsallake eh ya kace ji ne eh to haka ne tunda kai aka dawa yi sai ji ne yaji saboda kun ji ya gaskata saboda haka wannan shi ne wa man qala hina yursi duk wanda ya faɗa lokacin da ya kai yammaci a da raka ma ba ta hobi da yake zai rici abin da ya guje masa a daransa to sai dai shi ce ba'ibun jiddan Abu Dawud ya fitar da shi Imam Tabarani a cikin Mu'jam na ni ma za a bani jayin ko Allah ya zaka da alai Naja sai da ni ga wani kuma jare a nan nan abu Allah ya ba da lada wani ne yake ba da lada Allah ba da lada eh eh to ne duk ya ji ba arziki ba an gane ko na wa alaikum assalam na duk ba su kyau ne saboda haka abin da yake so baya a zo ka faɗa ka ce annabi ne faɗa yawwa amma ka zo kawai a zuwa addu'o'in ka za ka yi sannan mun faɗi cewa wani lokacin za ka ga an za a baki a nan amma aka ji wani gurin za ka kalmomin irinsu kuma ya inganta kawai abin yanzu za ku zo akwai misali da ran ku a gaba irin sa wanda za ka gani akwai gurin da saboda isnadin da inganta ba amma wani gurin isnadin jannu kuma ya inganta sai a karba eh akwai irin sa nau'u da haka wani nau'in daban قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا الأغلب بن تميم قال حدثنا الحجاج بن قرافة an tarki da hadidin kala mala ibnu sumiyyah da ibnu maniyah malamin sa ya karanta da shi kuma malamin ibnu maniyah shine hurwatu bin khalid shi ma ya karanta da shi ma malamin sa aklab bin tamim ya karanta da shi shi ma malamin sa ajabi bin qurafisa ya karanta da shi to sai dai wanda aklab bin tamim ne Imam al-Bukhari a cikin littafinsa wato Imam al-Bukhari sai ya za'a bai da injini ne inda al-Bukhari aklab ibn Jamil sai ba bai Bukhari ba har Imam al-Bukhari a cikin addu'a ba wal masrukun akwai littafi addu'a ba wal masrukun suna yin ne kawai da ciki to a ciki ma ya kawo shi cewa da injini shi wannan aklab ibn Jamil ne to shi ne malamin sa kuma wato ajabi bin furati sai karanta da shi kuma malamin sa dan ibn habibi qali idza ja'a rajulun ila abi darda radiyallahu anhu wani mutum ya zo gurin abu darda ya Allah ya tsara masa yadda wannan sahabu mijin ummu darda wanda muka ce matar da ta biyu ko da da da da aka ce bai ne aikin gidansa bai wace yan da kuma ya ba ta karatu ta sha karatu uwar gidan ta yana kwamentin cewa ya kamata ka auri wannan yarinyar ya aure ta kuma ba jimawa ta mutu malama ce ta yadda ta kuma ce kyawar mace to shi ne da ya zo wato ya gani da take son sa yana rashin lafiyar mutuwa ya ce in kina son zama da ni a aljanna to in na mutu kake aure kowa domin mijin kanje da shi za ku kai da aljanna to shine Muawiya ya tura saboda kyakkyawan mace ce ga ilimi ya tura yana son za mu aura wa ɗan ɗan mu sai ta tura a gaya mata ce ba za ta aura ba shugaban kasa ba ya turo ana san ko an kawo kuɗi ba dama da shi za a yi ba wallahi dama da shi za a yi da za a yi an gano asalin ku bayu ne yanzu za ka ji wani kakale kakale na dole kare kuwa amma ta aiko maka ce a gaya mata cewa sai wa mijinta alƙawari shi ne sai na Muawiya yace wannan hadisi ne ba za hadisin ba shine ta ga yamar isnadi ta faro bayani daga kan Abu Darda shi kuma yace annabi ne ba kuma aka rabu da ita a haka yau da za ku Allah khair aka rabu da ita a haka ita ce ummu Darda as-Sugra shine muka bada misali yanzu ka dauko yar aiki gidanka ta fara wayo ta fara gogewa uwar gidan ce za ta za ta faɗa ko rasa za ta kaji tana cewa yau sai maka rashin kunya gobe an yi haka ne ba za a zauna ba to bari ku ji me faru da Abu Darda fa kana ya Abu Darda wani mutum ya zo gurin Abu Darda ya ce ya Abu Darda kadai ya raka baitu gidanka ya ruwi ya kone kawai ya kun za ko wanda ba ce ba da labari ba akwai wanda tana ganin waye sai yanzu ko a gurin kuɗi da kaga fostin din zato mutuwa zai faɗa ai labari yadda ma ake zuwa a faɗe shi salansa da bane ba za ka kira mutum a waya ba ka ce masa baban ku ya mutu ba a haka ba a haka ba a haka yanzu kwanan nan akwai malam Kabiru yana zuwa karatun baya zuwa nan yana zuwa idan gidan tofa da zira akwai wani mutumin da kodi waje suna tare to ya fita tirena lafi wancan sati ya je ji yake mun sai rabu da jibiya waje gari yake bari ya je yana dan jin kamar bayan sai yana dan kagewa bari ya ji tirena ya je tirena din ka irin wannan ta mata da da magidanta da ake da safa ba an bai ba shi gaba an ce to ya zo ya tsara tajin da zai yi fadi shi kenan sai aka ce to yanzu ya za ka ya fito lafiya lau har an masa fatan wake da ne a gida mataki ne a gida yake sai ya dawo ƴaƴan zabi to shine aka kira wannan shi da biyo cewa yace ai a dai a ga matarsa yaje yace wallahi ya dade ya rage sai kawai zuwa yace ta sako kayan da ta zo su je um um wani bai da lafiya yanzu yana asibiti wannan dabara yayi mata yace wallahi tana bacci ya kace sako kaya suka to suna tafiya yayi ina tafi abota yana tunani yana ta tunanin duki yanzu yace kafin baya je gun yace ya rika zagaye da ita yace kan kawai yadda dole yace bari sai hanyar gidansu yana zan fara shi ta bace da kuka ba za ka ga ya mun ya mutu ka ga wani bai faɗa ba ba za ta kai ya mutu ba kaza kaza ce sai ku kanta to wannan ya fito ni to shi ne za ka gaba gaba da aka zo wani ya zo sai an yi hira an gama hira sai kuma sai a fito da cewa sai a yi ma bayani akan kaddara ta ga ni komai kamar yadda mata Abu Talha ta yi wa Abu Talha sun za ku tuna ai ka ga ya mutu bai da lafiya ya tafi kasuwa ya dai jiki da ya dawo take lafiya salau ya bu ai ya bu jiya samun lafiya kuma gaskiya ne tunda ya tafi aiki kenan jinya ta kare sai mar abinci mai kyau ya kawo ta ci ado ta boye kan har sai hikimar da sai da sai dabaru irin da mata da sai da ya tsaji da ita bayan an sa da an zo an zauna sai take ce mata ya za ka yi idan mutum idan ka aro abu yanzu a makota aka ba da aran abu idan masu kayan suka zo karba ya za ka yi ba su abinci ba kun ku duba yake ba za ka dawo shi zai kawo a kalli ba na su ba ne wannan ita ce shi ne introduction shi ne introduction bilyamin arama bilyamin ikirar bilyamin yawwa saboda haka to shi ne a lokacin ya samu nutsuwa amma kuma hankalin sai ta ki nisa ba ki ga ba sai da kaza kaza sai dai kai annabi kara annabi annabi albarka ya sa mata atalan da tabi shi sa ba ko yaji ake cewa mata ba su da hankali ba ku dai ne yawan fada ai ba shi da hankali ya ba ko da yake wani ummu salama shi ta bada shawarar da za a samu sauki a matsalar umar umara da sabai ta da shi da an shiga uku duk maza da sun shiga wani yanayi ita ta bada shawara ta ce in gaya ma abin da ya kamata kai don annabi ya dawo gida yana an halaka sabai ra sun halaka to ya ce a je a yi abu aiki ana dawowa in sai take abin da zaka yi sai zaka je ka fara na yana dawowa da yazo ya kira wanda yana ma aski sabai suka rika rike wani yana na riga ka to daga kai sai haka aka rike yi annabi ya shiga gida yana murna to wannan shi ne to kaga in da ka ko labarin farin ciki ne ka san salon da zaka bi don wani sai mutum ka ga ba yawa za ta ba ku misalin wani a baya sai ya mutu fakala ya abu da za ka ni taraka baitu gidanka ya kone kale yake ma taraka abu da da yana zaune yake sab gidana bai kone ba lan yakun Allahu azza wa jalla li yaf'ala zalik na san Allah ba zai mun haka ba haka yake Allah ba zai mun haka ba li kalimatin sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace saboda wasu kalmomi da nabi daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare na ji annabi ya faɗe man kana hunna awwalan nahari annabi yace duk wanda ya faɗe su a farkon yinin sa da safi lam tusibu musibatu ba wata musiba da za ta same shi hatta yin shi har ya kai yamma wa man kana akhiran nahari wanda ya faɗa kuma karshen yini da yamma kenan lam tusibu musibatun hatta yusbiha ba wata musiba da za ta shafe shi har sai ya waye gari sai ce ga kana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma ja Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم kaga wannan addu'a in ka kalle ta isnadin da inganta ba amma kalmomin da yake ku sai inganta a wata hadisa yawa irin wannan ne cewa ga addu'a Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji na ya Allah kai ne ubangiji na kai ne mai kula da ni shine rabbu la ilaha illa anta ba wanda ya tantance abauta wa sai kai alayka tawakkaltu guduba kalwa da kai na dogara dogaro ba ba na baki ba na gaske da za ku yi dogaro da Allah madaukakin sarki kamar da tsuntsu yake yi da ya azurta ku kamar da yake azurta tsuntsu domin yana waye gare ciki a tamfare ba komai sannan yammata suke zaci haka annabi yake da za ku rika yin tawakkali irin na tsuntsu da Allah ya azurta ku sai da Allah tsuntsu ya yarda cewa kawai ba kuɗi ya yarda cewa lalle Allah zai ba shi abin to shine alayka tawakkaltu da kai na dogara wa anta rabbul arshil azim Allah kai ne ubangijin al-arshi al-azim mai girma ma ja Allahu kana duk abin da Allah ya ga dama ko ya so shi yake tabbata wa ma lam yasha abinda bai so shi ba ko lam yakun baya tabbatuwa eh abinda Allah bai so shi ba baya tabbatuwa la haula babu dabara wala quwwata kuma babu wani karfi illa billahi sai ba Allah shi kadai al'ali wanda yake abu karfin kowa al'azim kuma wanda yake da girma alam lallai na san cewa alamu na san cewa annallaha ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne akan kowa da komai wa anna Allah qad ahaba bi kulli shay'in ilma lalle Allah madaukakin sarki ilimin sa ya kewaye kowa da komai Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsari a gare ka daga sharrin kaina mun yi wannan bayanin a baya domin dan adam yana da sharri a kansa wa min sharri kulli dabbatin da kuma sharrin kowace irin dabba ne dabba kullu ma yadibbu ala al-ardi fa huwa dabba duk abin da yake tafiya a ban kasa ko me in dai yana tafiya a ban kasa sai yake kira dabba da Allah yake wa min dabbati ko ko fil ardi wala fi samai illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustawdi saboda haka dabba shine kullu ma yajibu ala al-ardi duk abin da yake taka ban kasa yake kira dabba shi sa muka ce in balarabe yake ma dabba ba zagin ce ba amma an ba hauji ya faɗa zagin ce domin shi a gurin ka dabba dabba yake ne amma shi balarabe dabbatun yana nufin halitta Allah bai taka kasa na to wurin kare anta abidun wa anna la agar allama inni wa min kulli wa min sharri kulli dabbatin anta abidun bi rasiyatiha Allah kai kake rike da bakwarkwadanta nasiya din nan da ake faɗa nasiya ce kadibatin to nasiya shine um bakwarkwadar kai madiga shine wannan da ake abun mamaki abin da muke faɗa shine za ga kamar yadda ka san in aka hada wuta a gida akwai connection box box ko wanda za ka shine kokolo wutan gidan gaba daya to kai ma ta ka anan take shi za ku laraba shi ke mamaki eh ya biyu ai kwanakin bakwai gaba ɗaya dukkan na'urar tana nan ai biyu dan wani abu ne kaɗan da za a yi amfani da shi makunnan ce to shi ne inna rabbi ala kun ala siratin mustaqim lalle ubangiji na ala siratin wato yana kan wato sirati wanda yake bi kake in ka fita barkin sa to zaka tsaya kai ma a bi kakkiyar hanya to ina ga an nuna mun lokaci yayi za mu tsaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukakin sarki ya je mana kamar yadda muka faɗa sati ne zuwa rana asabar akwai ɗaurin auren mala abu samad musa haram ma a masallacin alhaji bashir tofa karfe sha ɗaya da rabi sannan kuma ranar a ranar ɗin akwai ɗaurin auren aminu yawo abdulmalik shi ma a masallacin murtala karfe goma da rabi satin sama kuma akwai wani ma'aikin to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ta shiga lamarin waɗanda kuma sun riga sun shiga da gaske Allah ya ba su ikon rikewa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka mana ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaske Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke wa addini hidima Allah ka tallafa mu masu niyya kuma Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka mata kuma Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka lataba mana Allah ka yayi wa al'ummar musulmi Allahumma aminna fi awlanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau wata shi ne zuwa karshen wata za mu yi a kamun jira'i insha Allah wa alaikum assalam na'am na'am hadisi na hamsin da ɗaya. Hamsin da ɗaya, can ba karajin yau ne ko? Yawwa. Ba wani abu da zai kubuce ma daga wayan ta abubuwan da ka lissafa, nafsi wa ahli wa mali. ba abin da zaka yi a tararsa daga wannan abubuwan da aka kalisa ba kake neman Allah ya tsada zama cewa kana neman ai bismillah ya ga kana neman albarkar Allah fi nafsi wa ahli wa mali Allah ta sanya mu albarkarsa akan kaina da iyalaina da dukiyata to in ka faɗi wannan ba abin da zai kubuta daga cikin albarkar Allah madaukakin sarki ba abin da zai kabu duka zaka samu shine abin da yake eh shine duk ainihin abubuwan da yana da matsaloli ne in ka yake faɗa wannan duk lalurorin da suke damun sa sai Allah ya yaye ba eh shine afat aibobi da matsaloli insha Allah Allah ya samu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Ada di nama benar.
ba wani ranar da rage mudi ba wani kada kai mutane